الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da hudu ga watan ɗayan musulunci watan almuharram a sabuwar shekarun hijira ta 1444 daidai da biyu ga watan takwas miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar ba su manta muna cikin suratul anfal sura mai nambar aya sura mai namba ta takwas a jerin giyar surun alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 34 a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 35 insha Allah kafin alaramma ya fara karantuwa akwai wani bawan Allah da ya rubuto wata takarda tun makon da ya wuce abin da yake faɗa cikin takardar shine iya da wani ɗan uwa to tun mahaifinsu yana da rai to shi ya kasance mahaifin iya ba shi umarni ya taimaki wani dan uwan nasa bisa harkoki na yau da gobe to bayan da Allah ta'ala ya kaddara mahaifinsu ya rasu yau min al-ayyam yau da gobe sai ta sa shi wannan wanda yake taimaka wancan da farko ya shiga wani yanayi na rayuwa wanda har ya buƙaci wancan ɗin ya bashi wani bashi koranci na kuɗi bisa harkokin da yake na kasuwancin shi to bayan ya bani malam na karɓi wani abu a gunshi to sai buƙaci na bashi kayan shi na ce ɗan jirkin tamin to kafin jirkin tawar ta je na samu sarari na bashi sai ya kai ne wajen hukuma aka kama ni aka kulle ni aka min wulaƙanci to malam tambaya ta anan zan yanke zumunci da shi ba ba za ka yanke zumunci da shi ba ba za ka yanke ba zumunci idan allah yake ba don mutum ake yi ba duk abin da ya ma kansa yi wa wanda ya daidai don kansa wanda ya nemi ne ma don kanshi haka allah ta alaifa da ƙur'ani wato musulman yau muna wasa da 'yan uwantaka gaskiya kuma wannan iya cikin babbar matsalar mu a yau mu'amalar mu ba ta da kyau hatta 'yan uwa da 'yan uwa kuma muna karanto malamai suna karanto hadisai masu yawa cewa sallarka da azuminka da aikin hajjinka duk kayi daidai idan mu'amalarka ta bace ba za ka yi ga aljanna ba hadisai masu yawa sun tabbatar da wannan manzon Allah yayi magana yayi magana akan mu'amala to iya daga cikin munin mu'amala a ce abin duniya zai hada ka da dan uwanka har ka kai shi gunda za a ci masa zarafi a ci masa mutunci wannan babu mu'amalar musulunci a wannan kwata-kwata abin duniya ya rufewa mutane da yawa a yanzu ido har suna mantawa da yanwantaka yanwantaka Allah da kansa ya tsara na zama dan uwan ga zama dan uwana haka Allah ya tsara da kansa ba zaɓe kowa bane daga cikin yan uwa kowa haka Allah ya kaddara masa kuma ƙur'ani Allah ta'ala ya ce shi dan uwanka iya da haƙƙi ba akan ka ba wa ati zal qurba haqqahu haka Allah ya ce dan uwanka makusanci iya da haƙƙi cikin abin da Allah ya baka ba kawai ka taimake shi ko kamar ihsani ba haƙƙi ne haka Allah ya kira abin haqqahu ka bashi haƙƙin shi da Allah ya ta'ala ya baka bayan nan ga annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya ce zai bashi annabci ya tafi gun fir'auna matsayin da duk duniya babu irinsa ba matsayin da ya kai matsayin annabi abun Allah babu shi to amma annabi Musa ya ce wa aki Harun wa afsahu min lisan ya Allah ga dan uwana Harun shi ma a bashi Allah ya ce to kaje shi ma dan uwan naka an bashi domin yan uwantaka da zumunci da ƙwar'ani yake so ya koya mana ga abu wannan abu ayyubal ansari ba shi ba a wannan sahabi dalha abu talha al-ansari lokacin da Allah ta'ala ya saukar da lantana lubir hata tun koyi matibun iya da wata gona a bayan garin madina ta mata bayraha manzon Allah iya zuwa ya wuni abu gune mai lambu da kayan marmari da komai da ya ji Allah ya ce ba za ku taɓa zama kan gwadabe na ƙwarai ba sai kun bayar da abin da kuke so a cikin dukiyoyinku ya zo ya saya manzan Allah ya ce ta wannan gona ita ce kafatinin dukiya ta abin da na baƙona a cikinsu duk dukiya ta ba abin da nake so kamar wannan gona manzan Allah ka shaida na ba wa Allah ita a ji duk abin da za a yi na addini a yi manzan Allah ya karɓa ya ce Allah ya karɓa kuma Allah ya jinjina ma bakkin bakkin malu rabe haka manzan Allah ya ce madalla madalla dukiya ta yi albarka sai manzo Allah ya ce amma ka je ka raba wa ƴan uwanka gonar Allah ya karba amma je ka sa wa ƴan uwanka ka bubba su haka manzon Allah ya koyar kaga hatta Allah da manzon suna so a yi zumunci ba sa so zumunci yake saboda ka muna baka hakuri ka hakura da abin da ya maka jure iya cikin jarrabawa da Allah zai jarrabe ka rayuwa shi kuma muna ba shi shawara ya gaggawa tuba ya zo ya nemi ka yafi masa domin ka ci haƙƙinsa dukiyarka in dai har da mutunci a gudun ɗan'uwanka ba kawai wace wanda in ta yi daren kure fa ɗan'uwanka zai gaje ka ba ɗan'uwanka in dai uba ɗaya ne ko uwa ɗaya uba ɗaya zai iya gadon ka zai iya gadon ka a cikin musulunci amma har yau abin duniya sa kai shi wajen hukuma a masa wulaƙanci ya yi haƙuri allah ta'ala zai bi masa kado shi a ku duba yadda muna baka shawara ka ɗau irin abin da annabi yusuf alaihi salam yan uwansa ba abin da ba su masa ba amma da ya ƙarshe ke la tatriba alaikum ya gafira Allahu lakum yace ba zargi ni da ku ayo ku ji Allah ya muku gafara duk abin da kuka yi mu a bayana yafi muna kokarin dora ka akan irin wannan layin ka yaje masa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya ci gari maka da yaki ya tara mutanen da suka kore shi a maka suka masa wulakanci yace me kuke zato zan muku suka cewa akin ibini akin karim kai dan uwa ne dan ɗan uwa mai karamci sai ce idza habu antum mutlaqa ku tafi na sake ku na sallame ba abin da zai yi domin yan uwantaka haka manzon Allah ya faɗa musu ga itibani bin malik wanda daga cikin magabata yayin cinya sai ga ana dan nauyin kafa ba a zo a gano shi sai yake tambayar makutansa ina wani bai bai san ban da lafiya ba ina wani bai sani ba sai ake cewa da shi ai dukiyarka da take gunsu ka ba su bashi shi yasa suke kunya su zo su gaishe ka ba su biya ka bashin ka ba sai ke ce akan bashin da na ba su shi yasa suka ki zuwa su gaida ni ban da lafiya sai ke ce wannan ne sai ce to aje a yi ko a cikin gari duk wanda nake bin sa bashi na yafe masa da kansa ma ke ce akadallahu malan tamna al-ikwa min ziyara yace Allah wadai da dukin da za ta hana yan uwa mai zumunci akan dukiya ku dai na yafe musu a cewa ce gari sai da kyauran gidansa ya kari domin tsabar zuwan mutane gida to wannan fa shine abin da musulunci ya koyar ba ina duniyar ma take mai abin cikin ta da za a nemi kowa a rasa dan uwan ko har aljanna kuna tare da dan uwan kan dai ku abin alkhairi saboda ka da Allah irin wannan a dinga rufe ido ana kai zuciya nesa ana tabbatar da abin da yake shine daidai a cikin shari'ar musulunci wannan shine amfanin karatu kuma amfanin zagon karatu kenan mai wannan nabi ya ce malam addu'a da aka mana kwanaki Allah ya biya bukata to alhamdulillah haka muke fata dukkan bukatunmu na alkhairi duka Allah ta'ala ya biya mana su abinda muke tsoro kuma Allah ta'ala ya tsare mu daga shirin shi Allah ramma Allah ta'ala yana cewa ma kana salatu inda albayt wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya na'am فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
a ayoyin da muka tsaya akan su makon da ya gabata Allah yana mana magana game da muhimmancin istighfari da kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu Allah ba zai mana azaba ba matukar manzon Allah yana nan. Allah ba zai mana azaba ba matukar muna istighfar istighfari iya da farala mai yawa man lazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib duk wanda ya riƙe istighfari Allah ta'ala zai bashi mafita daga dukkan kuncin da ya shiga Allah ta'ala zai yaye mai damuwarsa kuma Allah zai mai arziki ta inda baya tsammani an fahimci wannan istighfari iya da falloli masu yawa daga cikin su akwai wata rana Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa wata rana yayi tafiya ya dawo dare yayi masa sai ya shiga wani gari ba a san shi ba sai ya samu wani masallaci a bude sai ya shiga to mai gadin masallacin sai ce imamu ahmad ba zai kwana a masallaci ba domin bai san shi ba shi kuma tawazi wa irin na malaman da sai shi bai bayyana kansa bai ce ni ne imamu ahmad bai faɗa ba sai ce ka bari na kwana mana da asuba zan yi tafiya ta hanya ce ta kan dare ya ce wala ba za kwana ba to sai wani makoci sai ya jiyo kamar mai gadin masallaci da bako ana mai da magana sai ya fito sai ke ce me yake faruwa ne sai ki ce wallahi ni bako ne na zo hanya ta kano kuma zan kwana na yi asuba na fice amma mai gadi masallaci yana na kwana a masallaci sai ci to kaya da za ka kwana a gidana bai san fa ahmad dan hanbal bai san shi ba sai ce ina yadda suka je gidansa ya sauke shi ya kawo masa abinci da ruwa ya sha can sai ke ce to bako ni zan shiga gida akwai wani wuri da na saba ina yin sigifari adadi kaza a kullum akan wata bukata ta agun Allah subhanahu wataala sai ahmad dan hanbali ke tambaye sa me bukatar taka sai ke ta daga cikin bukatu na akwai wani babban malami ana ce masa ahmad bin hanbali ina so kafin na mutu Allah ya nuna min shi ina so Allah ya nuna min shi kafin na mutu bukata ta kenan yace kwanaki nawa kana wannan yace ai yafi shekara kullun ya faɗi adadin istighfarin da yake dalilin wannan bukatar sai ya ci tuni ne amma dan hanbal Allah ya kawo maka har gida har gida ga ni ne wannan iya ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin fallolin istighfar Allah ta'ala yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala wata rana wani yaji ya kai mai kuka yace akar muka lahu kasuwa ta tsaya wallahi kamar dai yanzu nan gari yayi zafi ko ba kake bada ba da wanda yayi zafin agunsa da wanda bai zafin ba kowa ai gari yayi zafi matsin rayuwa an manta da godiyar Allah a dinga tuno baya sahabbai suka rayu yanzu a cikin ni'ima miki duk talaucin ka yanzu wallahi akan rayuwar sahabbai da magabata wanda ya dace yayi kuka yayi wanda ya dace ma bai kukan bai yi to sai imam amman amali ta imam hasan al-basri kaje kama istighfari Allah zai warware mun matsalar sai wani yazo yace masa alga ta malam wajejen mu fari ake ba ruwa amfani yana konewa sai yace kaje kama istighfari Allah zai ba ku ruwa wani yazo yace akarmaka Allah wani kuma haihuwa nake nema gun Allah ina son Allah ya ban haihuwa sai yace je kama istighfar ɗaya daga cikin almajiran imam al-hasan al-basri sai yake cewa akarmaka Allah ya mabambantan cututtuka ko maganin su daya da mai neman warwaran rayuwa da mai neman haihuwa da masu neman ruwa duka ba su magani daya sai ce kamanta Allah ta'ala yana cewa faƙultus ta gafirar rabbakum inna huka na gafara ku nemi gafaran Allah domin Allah mai yawan gafara ne sai ce yursili sama alaikum midrara idan kun isge bari Allah zai muku ruwan sama ina masu matsalar ruwa ga maganinsu wa yamjirikum bi amwali ina masu son dukiya wanda suke so Allah ya warware musu matsaloli to gashi Allah ya ci zai warware muku bi amwalin wa banin ina masu son yaya masu istighfari Allah zai baku yaya istinbadi ne Imam Hassan al-Basri a karshen wannan aya bayan nan Allah ta'ala ke cewa kuma Allah ba zai mana azaba ba matukar muna istighfari sai Allah ke cewa to da wani dalili Allah ba zai musu azaba ba suna toshe mutane kan hanyar bin Allah wa hum yasudduna an al-masjidil haram wa kanu awliya'a Allah zai yi muku azaba ta ayake ku a ci nasara a kanku idan kuna toshe hanyar bin Allah duk wanda ya zama to dalilinsa sunna ta kassare ko wani abu na bin Allah da manzansa ya samu matsala to Allah zai sa musifa ta same shi tun a duniya kowaye shi Allah ba zai bar shi gama lafiya ba Allah ce ci ta yaya ba zan muku azaba a duniya ba kuna toshewa mutane hanyar bin Allah kuma kuma ku zama to waliyan ɗakin Allah ba in auliyahu ilil muttaqun majibinta dakin Allah Ka'aba da dukkan wani masallaci sune masu takawa masu takawa masu yi dan Allah sune majibintan dakunan Allah masallati walakin akasarhum la ya'lamun amma mafi yawa ba sun haka ba a ayin da zamu tashi ayo Allah ta'ala yake cewa wa ma kana salatu indal baiti su kafirai da mushirikan maka sallarsu da suke yi a nan harami na maka ba ta kasance ba illa muka wa tasdiya muka shi ne asafir fito wa tasdiya kuma da tafi wani abin da suke kenan idan mushiriki ko ba majuse zai yi sallah irin tasa kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa za zo su shimfiɗa fiskarsu a ƙasa haka gefen fiskarsu sanya shi a ƙasa his kama fito da bakin suna taɓi da hannayensu wannan shine abin da suke a nan ɗakin Allah mai alfarma illa muka'an wa tasdiya muka shine to tafitu tasdiya kuma shine tafi abin da suke kinin su ga harami ɗakin Allah su dinga tafi suna fito suna ihu wai a tunaninsu wannan shine bauta irin tansu sai Allah ta lake ta fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku ɗanɗani azaban Allah sanadiyar irin abin da kuke yi wa Allah butulci da kafirci Imam Sa'idi a tafsirin sai yake cewa allati hiya akbaru anwa'ul ibadat domin ita sallah ita ce nau'i mafi girma cikin nau'in ibada suka sanya ta zama to fito da tafi fi'ilul jahala al-aghbiya allazina laysa fi qulubihim ta'azimu li rabbihim yake ce aikin wawaye marasa fahimta wanda Allah ta'ala bai sanya girmama shi a cikin zuciyarsu ba ba sa girma Allah wala ma'rifatu huquqihi ba san haƙƙin Allah akan su ba wala ihtiram li afdalil buqa kuma ba sa kimanta inda yafi ko ina farla a duniya shine harami maka da Madina sai ga su dinga fito suna iyo wa ashrafiha gunda yafi daraja da kima fa ayyu shay'in kanu aula bi hadha albayt min almu'minin ta yaya za a ce kun fi cancantar wannan ɗakin akan masu imani allazina hum fi salati muqashi'u wanda Allah ya ce sallar ma a nutsa suke cikin nutsuwa ba hauragiya ba bankaura wallazina hum anil lagwi mu'ridun game da wargi da wasa suna kau da kai da mai fito da ihu zaka hada shi da kuma mai nutsuwa mai kauce dukkan wani wargi da wasa ai ba za su hadu ba wa qala lahum ba'da ma ma makkannahum fihi bayan Allah ya ba mu'minai dama sun mallaki harami gaba daya da karkashin su sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najasu يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم lokacin da aka yi fatahu maka a shekara ta tara bai hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka masa maka da harami da ko ina sun dawo sai abin da ya fada za a yi dama ya masa alƙawari zai dawo da shi maka innal ladhi farda alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد wanda ya wajabta makaranta alkur'ani ya yi alkawarin zai dawo da kai mafaraka shi ne gari maka kuma allah ya cika alkawarinsa ya dawo da manzan allah gari maka bayan maka ta dawo ƙarƙashin manzan allah sallallahu alaihi wasallama to sai allah ya ce dukkan shirka da haɗa allah da wani a kore shi daga ka'aba a tsabtace ta ya zamto tauhidi tsantsa ake yi. wa qul ja'a al-haqqu wa zaqa al-batil وقل جاء الحق وزهق الباطل Mm.
إن الباطل كان زهوقا manzo Allah iya kakkarya gumaka a Ka'aba iya kakkarya su ana fidda su ana share su iya karanta wannan aya ja'al haqu gaskiya ta zo wa zahaqal batil ƙarya ta rushe innal batila kana zahuqa dama ita barna da ƙarya rusheshiya ce dama ba ta da asali iya maimaita wannan ayar iya rugurguza gumaka a Ka'aba kuma bayan nan sai yake cewa Allah ya ce ya ku masu imani innamal mushrikuna najasun duk inda mushriki yake najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha daga wannan shekar kar a sake da wani mushriki yazo dakin Allah mai alfarma a hana su zuwa ballantana ma su yi ɗawafi tsirara ko su yi fito ko su yi tafi zuwa ɗakin Allah ma a hana su Allah ya ja musu layi daga wannan shekara ba mu shiriki ba shiga ɗakin Allah mai alfarma kuma har yanzu wajibi ne a girmama ko a jinjina wa shugabannin maka har yanzu duk da suna da kusakurai irin nasu in sun gayyato shi yasa masu kamar da headquarters saudiya ta koma riyal ta fita daga yankin harami ko duk arnin shugaba na duniya in yaje bakin sa riyal da yake zama a yi ziyarce ziyarce a yi komai a yi komai ya koma amma ba arnin da aka gayyato ya je wannan ɗakin allah mai alfarma babu shi suna tuna abin da allah ya ce a wannan duk mushriki da jasa ne kar ya ƙara kusancin ɗakin allah daga yau suka fidda sharkwatar maka ta koma riyal duk wanda ya zo su gama turancinsu a nan da shan shayin sai ta yi tafi shi amma ɗakin Allah sai mai tauhidi mai shirka ba shi ba shiga ɗakin Allah an fahimci wannan to bayan maka ta dawo ƙarƙashin musulunci Allah ya ce ga wannan doka kada ku ƙara yadda mushriki ya shigo ɗakin Allah da niyyar wata ibada ko fito ko wani abu makamacin wannan a datse ba su ba shiga in kana so shiga ɗakin Allah to ga musulunta musulunci ne tikitin da za a baka samu damar shiga ɗakin Allah an fahimci wannan shine gu mafi tsada a duniya gu mafi daraja a gun imani Allah ka ƙara tsare mana waɗannan gurabe ka ƙara musu daraja da alfarma duk masu neman su da cutarwa ko bakantawa Allah ka yi mana maganin Allah ka tsare kimar waɗannan haramai naka daga nan har zuwa tashin alkiyama ya Allah Allah ka hana mu ganin mummuna a wannan gun ya Allah Allah kada ka samu ji ko mu ga abin da zai bata mana rai a harame maka ko a harame madina ya Allah ka tsare mana kimar su da darajar su ya Allah na'am aya ta gama
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah ya ce innal ladina kafaru waɗannan waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyin su fi'ilin mudari akwai istimirari a cikin sa yunfiquna har yau har gobe har jibi suna yi ba su daina ba suna ci da dukiyoyin su ne su du'an sabilillah domin a toshe hanyar bin Allah duk inda kafiri yake to Allah ta'ala ya riga ya faɗi wannan maganar a kansa ko ka sani ko baka sani ba haka yake ko directly ko indirectly haka yake ko su fito ƙararrar su yi ko su yi a ɓoye suna yi hatta suna shigowa cikin mu musulmai su ɗaukon gilar waɗansu su ba su kuɗi su yi su fansarar nasu akan su kawo adinin matsala duk a galabiya abin da ya samu musulunci na cutarwa da hargitsi da a makale a kan shubuhat a dinga kashe mutane ana kafirta mutane wallahi akwai sayanin na ɗaukan kwangilar yahudawa akan wasu musulma hasali ta kai ta kafa suna ɗaukan mutane su je su yi karatun addini su kai su ƙasashen larabawa irin sudan ko misra su san larabci san ƙur'ani daddan su kawo musulmi matsala ga sanar orientalist ga sunan duk abin da suke kira a matsale akan wuta shi ba a dinga halakar da mutane a je guraben da ba su da ilimi ba a karatu a karanta ma ƙorani kuma a fadda kai daga cikin musulunci haga wajibin masu da'awa daga cikin ahalus sunna a dinga fita ƙauyuka ga gunda ba wani ma bai iya tsarki ba har yanzu idan ka je wa'azi karkara ba a wuce karfin amma tambaya akan wankan janaba ba ko amma tambaya akan kabli da ba da mutum shekara 50 60 amma har yanzu wannan masailin bai bar su ba a dinga fita ana tallata addini a karkara akwai abin da za ka yi kuka da idan kankana zuwa karkara kar a tsaya a cika garin ana ta jifan juna da kalma da munanan kalmomi ga da ake bukata can wa'ansun daga cikin wannan ɗabbamu ba can suke tafiya sun san gari ana karatu ana fahimta amma can suke tafiya a can suke rora suke farautar mutane su ba su kuɗi su ba su takin gona su ba su abinci amma a dasa musu kiristiyanci a zuciyarsu yunfi ƙuna amwalahu haka suke yi suna da donation da suke duk wata ko duk sati suna yi su tara kuɗaɗe domin a zo a fara wuce masu rauni daga cikin musulmai lokacin da ku kuma naku suke da ruwa suka kankame na suka makalkale nasu ga wanda ba ku ba sun gama da matsalarsu sun shigo suna cin kasuwa a layinku wannan ƙur'ani ne ke faɗa mana wannan yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sun gama da nasu sun shigo yanzu ta kai ta ka duk wanda ya musulunta sai dai in Allah ya haskaka masa zuciyarsa amma wai ba dan taimakon mu bane ba dan kikkiawan halin mu bane sai dai in Allah ya so shi da ni'ima ya so shi da rahama ya musulunta junan mu ma ba mu taimaka junan mu ba ballantana mu tara kuɗi mu je mu farauto wansu yanzu fa dan uwa ya kai dan uwa ƙara fa akan dukiya yanzu wannan zaka ce kawo kuɗi a ji a yi da'awa ga maguzawa ai ba zai bayar ba ga dan uwansa uwa uba ɗaya uwa ɗaya ya kai shi ƙara akan dukiya yanzu zai iya bada kuɗi a je a yi a jihadi a musuluntar da kafirawa da maguza zai iya bada kuɗi ba zai iya bayar ba irin wannan rayuwar muke duk wanda ya musulunta a yau kawai Allah ne sauki da rahama da jin kai kawai amma halayyar mu babu ɗabi'un mu babu taimakon addini mu babu duk mun tsaya kawai mun maida addini al'ada mun maida addini kayan gado kawai kenan. wannan kuma shine fahimtar wa'ansu da yawa daga cikin musulman yau Allah yana cewa suna kashe kuɗi maku don kuɗaɗe domin su toshewa mutane hanyar bin Allah lokacin da aka yi yakin badar a kafirai sun yi ganganku suna da yawa sun kai sama da mutum dubu an kwana da kwanaki kafin a zo a gwabza a yi badar sun taho kafin su je su dawo an taru kuma ɗau lokaci ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa a cikinsu aka ce to mayakan nan tun da akalla an kai mutum dubu a kullum sai an gan yanka musu raƙumi goma a kullum har aka yi yaƙin badar har aka gama yau idan wane ba da raƙumi goma a cikin kafirai to goma wanda zai ba da goma jima wanda zai ba da goma haka suke yi kullum sai sun danne raƙumi goma sun yanka sun cinye shi kuma su suke ba da kayansu da kayansu amma yanzu matsala ta naira dubu biyar sai an ɗaga hula ana yawo da ita a cikin matsalaci balantana matsala ta ke naira dubu hamsin ko dubu ɗari sai an ji honorable ne sai an ji waye waye waye wani kuna ta rubuta takarda akan dubu ɗari alhali masu zuwa karatu kadai in kowa ya ba da naira ɗari biyar biyar wannan naira dubu goma sai an haɗa ta himatan yunfiquna amwalahum lisaddu an sabilillah kafirawa suna tara kudi suna ciyarwa domin a toshe hanyar bin Allah sai Allah ta'ala ce fa sayunfiqunaha za su ci gaba da ciyarwa din ba za su daina ba su kudi ba matsalar su bane hatta abin da ya samu masu aqidar shi'a kudi ba matsalar su bane yanda ake masifar neman aikin nan na gwamnati ko jari ko waye a yau in sun san za su rinjaye ga hukumar nan wallahi za a yi ma duk abin da kake bukata za su yi ma a cikin mazhabi na shi'a fa suna iban ɗalibai su nema musu admission a jami'a sai su fansarar ɗinsu abinda ahli suna an kasa ga 'ya'yan marayu a cikinmu wani alaramma ne wani malami ne wani mai da'awa ne ya faɗi ya mutu an bar 'ya'yan su lalace alaramma ne na ƙasa ne ma ba na jiha ba arama kai haƙuri ko yawa 'ya'yansa sun isa aure wallahi sai da aka dinga yawo ana bara aka auren da 'ya'yan amma lokacin da yake da rayuwarsa har mimbarin ƙasa iya hawa iya iya karanta ƙurani yana fasara a cikin mu mu sunna ku yi hakuri duk ɗaya ne gaskiya ce ta zo kanmu dole ba mu da wani yunkuri na in namu ya mutu ya zama tallafa bayan sa amma su waɗanta duk suna yi duk inda suke da wannan firqul islam wallahi suna da wannan tsarin da wahala ka gana su ya tozarta wallahi da wahala kai hasali ma mabiya shi'a idan aka mutu mutum ya bar mata duk 'ya'yanta sai sun tilasta wani ya aure ta a cikinsu domin kar ta faɗa wani hannun da ba nasu ba amma yanzu matan ahalu suna nawa ne suke hannun yan shi'a matan ahalu suna nawa ne suke hannun yan faida matan ahalu suna nawa ne ba a san ma inda suke ba ba su inda suke ba ukuwar ta tsaya kawai ana gani na ina ganin ka amma yau in ba nan baka nan shikenan wani kuma ba ukuwa bace ba ukuwa islamiyya bace Allah yake ce al-akillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ya ce abokai guda biyu duk inda abota take inji Allah to za a tashi a ranar alkiyama ana gaba ana tsinewa juna sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah abota akan tsoron Allah za ta sa na kula da bayan ka bayan ka mutu abota akan tsoron Allah za ta sa ka kula da bayan inda mutu amma idan abota ta tsaya ina ganin kana gani na to abotar ba akan tsoron Allah aka yi ta ba dama kan wata manufa ce da duniya kawai amma abota ta gaske tana direwa har ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har ma 'ya'yanku su ɗauka su masu ɗora daga nan kwatsaya wannan shine abota ta musulunci shine ukuwa islamiyya to Allah ta'ala ke cewa su suna ci da dukiyarsu domin a toshe hanyar bin Allah fasayun fiquna za su tayi ba za su daina ba amma Allah yace suma takuna alaihim hasra da ƙarshe abin zai zama to sun zama to sun yi hasara sun tabe sun mai gulabun sannan kuma Allah yayi ikon sayar musulunci yaran jayi kafirci za su ciyar din ba ba za su ciyar ba kuma Allah ce za su tabe za su yi hasara malamin tafsir ke cewa ya kulu ta'ala mu bayyana li adawatil mushriki Allah ta'ala yana mana magana kan tsananin adawar mushrikai wa kaidihim wa makrihim da kaidinsu da makircinsu wa mubarazatihim lillahi wa lirasuli da fito na fito da suke da Allah da manzon Allah wa sa'ihum fi itba nurillah da aikinsu domin a kashe hasken addinin Allah wa ikmadi kalimati a nemi kalmar Allah a bayan ƙasa a rasa wa anna wa balu makrihim sai udu alayhi Allah ya ce duk wannan makircin nasu sai ya dawo kansu kaikai ko makan mashikiya wallahi qul makaru sayyi'u illa bi ahli makirci mai makirci ba inda yake jira sai kan me yi din su yi wa ta'addinin Allah ku tungwila amma musiba sai ta koma kansu wannan alƙawarin Allah ne liyasuddu an sabila liyaqlubu alhaqqa liyubdilu alhaqq a kullum suna ci da dukiya domin a ɓata gaskiya duk inda gaskiya take to ba sa so a san gaskiya ce ba sa so su ɗau kuɗi su ɗau mukami su ɗau duk abin da za su iya farauto mutane su farauto ku kuma su samu ku gaba da ƙiyayya a junanku su samu ku adawa da jifan juna da baƙaƙen kalmomi duka wannan hali yanzu mun kasa ganewa ne mun kasa fahimta ne za a ga wani iya da'awa a musulunci amma ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza ba ɗan kasuwa ba ne ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba wata ƙungiya ba ce su daga yana ke samun kudu yau ta kai ta kawo irin yan ta'addan nan akwai masu makaman da wa'ansu jami'an tsaron gwamnati ma ba su da shi a yana suke samun kudu a yau in ka bi su a yau za a baka maƙudan kuɗi ka ajiye duk matsalar ka ta kuɗi ta warware ba ma tuna wannan ne haka fa ake yaƙar mu ba kudin suke tarawa domin shine tarkon da za a iya kama mu da shi kalla daga cikin mutane wanda za a mai tarko da kudi ya yi illa marahim Allah sai wanda Allah ji kansa kawai to suna amfani da wannan domin su farauto mutane a yaƙe mu a kai mu har ƙasa ba dan hasken Allah ba da alƙawarin da Allah ya ce zai cika hasken addininsa ko da mushrikai ba sa so ba dan musulunci addinin Allah bane ai da yanzu ka nema su bin musuluncin gaskiya maka rasa domin sakacinmu da ƙin ƙaunar junanmu da rowarmu baka ruwa ta yi mana yawa amma suna ɗaukan dukiya suna bayarwa ku duba waɗanda muke zaune ƙasa da ɗaya da su ko yaro ne a goye za a je coci da shi an ba shi kuɗin bai ko a hannunsa amma nan ba a yi ta fama wata rana da ƙyar za a ɗin naira dubu biyu ba a sa ara mai ta addu'a Allah a sa ni dinga tunatar yau fa ranar taimako ce a tara a taimaki addinin Allah amma da ƙyar za a tara dubu biyu da ɗari biyar amma ko yaron goye zai je cuci sai an danka mai kudin da zai bayar ballanta na babba ko tsufansa ku ya zama kawai sun zama jikin jinin jikinsu kawai amma yanzu fanka ɗaya ta lalace in ba a samu wani mai wani wanda ya kada shi ɗan ba sai ta yi sati a sai ba gyara ta duk ga masallatan namu nan muna gani wani masallacin kyauransa ma baya rubuwa ba kyauran masallaci baya rubuwa kyauran masallaci ana yi mana wanda in kun yi wasa timaki ko karnuka za su yi gada da dare kuma ga musulmai sun yi katon benaye suna da manyan motoci amma ɗakin allah ɗakin da ake neman aljanna an bar shi a lalace in ban da musulmai wasu ke irin wannan tsadani ne wannan dukiyar da hoganta wallahi sun matallahi kahi casa'in cikin ɗari sai sun yi nadama akan tagoba alƙiyama abin da zai hana ku zumunci ya hana ku neman aljanna ya sanya ku fitina shi kuka bewa amanna ya hana ku addini ya hana ku taimakon addinin allah wannan kuna ganin za ku wanye lafiya a lahira da ita wala ba zai yi ba yanda kai wa addinin Allah rikonsa kai narkashi a yanzu to kai ma ka shirya irin tarbar da mala'iku za su ma filin alkiyama aljaza'un min jinsil amal ga sai na abakar kuna ji muna faɗa tarihin sai ga sayyidina Usman ga su Abdurrahman bin Auf haka suka yi yanda fuski so su ga aljanna fa yanda muke so mu ga aljanna fa su ma fa bukata za su ga nan ba ba su da wani buri in ba shiga aljanna ba yanda muke kudayin shiga aljanna haka suke yi amma haka suke da dukiyarsu ba haka suke yi ba kuma za mu so mu zauna guɗe da su aljanna ba zai yi ba sai mun gyara kawai ita dukiya in Allah ya baka to malamai suna cewa mu kullun aljanna Allah ya baka in ka yi jefar da shi kai ka jiyo in ka amfani da yi wajen buɗewa kai kai ka jiyo tunda Allah yake cewa game da ƙaruna ana masa ana masa nasiha wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا na'am وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض na'am إن الله لا يحب المفسدين
Allah ke cewa wa ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da Allah ya baka a duniya ka nemi gidan lahira da shi shine ribarka duk abin da ka fadi ka mutu ka bari ko dukiyar daga ƙasa za ta tabo sama wallahi ba ladan ko kwabo a gun Allah kansa babu lada in dai ka fadi ka mutu ka barta ƙasa babu lada amma a yanzu kana da iko ka gina masallaci ka gina makaranta ka taimaki marayu ka taimaki da'awa duk akawun ɗin gunka zai dawo Allah kai zai sa a rubuta wa ladan ba kowa ba amma idan ka faɗi ka mutu wallahi ladan ka ya tsaya in dai game da dukiyarka ne babu abin da zai ƙara shiga akawun ɗinka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa a cikin kuwa ya fi son dukiyar waninsa akan nasa hisa bai suka ce manzo Allah ba za a samu ba a ce ina kaunar dukiyar wani akan tawa sai ya ce abinda ka ciyar ka taimaki addinin Allah shine naka abinda ka boye ka kimshi kai saving din sa to ba naka bane haka manzo Allah ya musu wannan fasarar abinda ka mammake ka boye wannan ba naka bane ba abin da ka taimaka a rayuwarka da lafiyarka da karfinka shine naka wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi ya je makabartar madina ya sa makabarta a gaba ya yi fesa ɗin mutanen makabarta ike ce musu a kabaru ma inda nan mura ya yi labari da ke gare mu wanda za mu iya faɗa mu hukumatattu umar ɗan kaɗau ke ce amwalo kuma ƙadin ƙasamat walla duk duke da kuka bari a duniya a rabita an je an ebo an yi rubutu a can an buga stamp a can an je an karɓo court order a can duk an fito da dukiyar an zo an rabe haka masu haka umar ɗanka rabe ce amwalukum qarin qasamat duk an rabe kowa ya ja nasa ya tafi yasa yace kuma diyarukum qad sukinat gidajenku duk an shige ɗakin ka da daga kai sai hajiya suke shiga to yanzu wani katon ne a ciki a kwance ba a yin haka ne ana yi mana duk an shige yace kuma azwajukum qad tazawwajat matanku duk sun yi aure kuma illa illa ta dukiyar nan da kuke gani wallahi in ka faɗi ka mutu makiyinka masu ya ci dukiyar dama wani iya ne iya ɗane ka mutu a wurin matarka a raba a bata timunin ta kaba ta ja gado mai yawa ta sake kayan ɗaki kuma haka bane katuwan katifa firiji falasma wata tsaya wata tsaya ba je a wuri wani da dukiyarka a shiga ɗaki da shi ba a yi ne wata rana wani malamin yana ba mu labari cewa akwai wani wani mutum a ɗa'if wata rana mako ne iya da mako iya da kuɗi amma baya shi baya alheri wata rana ya yi tafiya ya dawo sai ga gidan wani bawan Allah ana ta shiga da fita a fito da wannan a ci a fito da wannan a ci ana tolwala sai ke tambaya gidan nan biki ake yi ne ya ka cewa ba biki ake ba haka mai gidan kawai yake yi ya ɗan kwana biyu haka zai kira jama'a ya tolwala a gidansa sai ci da Allah iya so nuna masa shi sai ce da Allah wani bako ne ke san ganin ka yazo wani da Allah na gana toro a gidan ne me ke faruwa me sana'arka sai ce wallahi ba wata sana'a kirki gare shi ba shi dai kawai iya nan yayi dani duk inda yaje wani mai kudi ya mutu sai je ya aure matarsa kawai ya a haka yace yanzu ma akwai wani a Daif naji labarin mai kudi ne ba ya ci ina jira ya mutu je aure matarsa da ya ci ko bai san wannan din ba ne zo gunsa to da ya zo gidansa ya canja tsari ya ce a yanka kasa a ci kaza a yi kaza duk matan suke ta mamaki wani lafiya sai ce wallahi wa'azi na gano ya sa na canja rayuwa ta gaba da to in ma ka yi in baka yi ba haka ne wara ka yi alheri ka ci in ka mutu shikenan amma wannan dukiyar da za ta hana ka zumunci ta hana ka taimakon addinin Allah makiyin ka ma wallahi sai ya ci makiyin ka ma sai ya shaka ake gaci na ku ya kwaro yunfiquna amwalahum lisaddu an sabilillah fa sayunfiquna ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون آية قومالا والذين كفروا يم والذين كفروا إلى جهنم يهشرون سو كافري زوا جهنم ذا تارسو duk inda kafiri yake mai toshe hanyar bin Allah ƙarshen sautar jahannama Allah ya tsare mu na'am
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم na'am أولئك هم الخاسرون Allah ya ce liyamiza Allahu al-khabisa min at-tayyib Allah ya sauko ya ce ku ci da dukiyarku domin ku taimaki addinin Allah domin Allah ya mayyaze ya tantance al-khabis mummuna min at-tayyib daga mai kyau datti daga abu mai kyau al-khabis shine datti at-tayyib kuma abu mai kyau Allah baya barin a har gutsa a tafi lahira haka sai an tantance sai an ware masu kyau masu tauhidi masu imani kuma sai an bar babbubura gurbi ba inda za a ci Allah baya har gutsawa a tafi dole sai an bambanci liyamiza Allahu al-khabisa min at-tayyib wa ansu kuma suke cewa liyamiza Allahu al-muslim min al-kafir domin Allah ya bambance mumini daga cikin kafiri liyamiza Allahu al-mu'min min al-munafiqin domin Allah ya tantance masu imanin gaske da ko munafikai suna nan cikin musuluncin amma ba ba musulman kwarai bane ba, ne ba. duk wa'ansu malaman sun fassara wannan kalma da irin wannan bayanan Allah ya tantance abu mai kyau mai kwari wanda zai kai domin tsira da wanda kuma a datti ne najasa ne ƙarshen zama inda da shi waye ji Allah khabisa ba'dahu ala ba'd Allah ya sanya wannan dattin najasar sashen su da sashen su Allah ya hada su fayar kuma hu jami'a Allah ya tara su gaba ɗaya kafatanin su fa yaj'aluhu fi jahannam a ranar alkiyama Allah ya jefa su a wutar jahannama da kafirin lokacin annabi adam in ma da akwai da kafirin wannan al'ummar duka Allah sai ya tara su makoma su ita ce wutar jahannama fa kuma hu jami'an ya tara su kafatanin su duk abu daya fa yaj'alahu fi jahannam Allah ya jefa su cikin wutar jahannama Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne tabbu su suka yi hasara kasirar duniya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin sun zo Allah ya ba su dama akan su bauta masa su ribaci abinda Allah ya ba su samu aljanna ba su yi ba sun tabi a duniya kuma sun tabi a lahira alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran al-mubin sun tabe wannan rayuwar kuma tabewa ma babbar tabewa ma bibin ta tabewa a ranar al-qiyamah Allah ta'ala ya saba mu cikin su Allah ya tsare mana imanin na'am aya ta gaba
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ya ce, Ulillazina kafaru a faɗa waɗannan wanda suka kafirta, in yantahu, in sun hannu sun daina kafirci, sun daina toshewa mutane hanyar bin Allah. Allah mai gafara ne, Allah mai rahama ne. Didda ya ce zai tara su a sasa a wuta, to amma sai ke ba su kamar ƙofa tuba in kun hannu fa kun ji wa'azi kun tuba kun daina Allah ya ce yi gufar lahun ma ƙadi salam abin ma da ya wuce bayan Allah zai musu gafara yi abin ma da ya wuce Allah zai gafarta musu in dai an tuba an hannu an daina an ƙaurace an yi nadama to duk munin aikinka Allah ce zai ma gafara Allah ta'ala a ƙur'ani yake cewa a hatta kisan kai da zina da caca da wane ne da wane ne Allah ce duk wanda ya wannan ya laka asama yuda aflahu al'azab yawm al-qiyama wa yaklu fihi muhana sai ce me illa man taba إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا Mm.
فأولئك يبدل الله سيئاتهم
ce illa manta ba sai wanda ya tuba wa amana wa amila amalan saliha yayi imani kuma ya aiki aiki na gargari to irin waɗannan fa ulaika yubaddillahu sayyiati masanat munanan ma sai Allah ya jirkita su kuma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima hakika Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin ne to anan ma kace in yantahu min ludufi ta'ala bi ibadihi iya cikin laddafawar Allah ga bayinsa an fahimta Allah iya jinkan bayinsa la yamna'u kufrul ibad wal simirarihim fil inad min an yad'um ila sabil rashad wal huda kafircin su da taurin kansu to bi hana Allah ya kiraye su kan hanyar shari'a da kuma hanyar daidai ba duk da kafirai ne Allah ya sani amma duk da ka iya ce a kirawo su ba su zo su tuba su zo su bi Allah su bi manzon Allah to amma yau ina ga wani ya ma kuskure ɗaya a rayuwa ko ya ma laifi ka kaurace masa gaba ɗaya Allah fa masu cewa Allah uku ne masu cewa lalata Allah ne uzza Allah ne waye Allah ne amma Allah bai fishi ya ci arabu da su ba yace ku kirawo su dai su tuba in sun tuba zan yafe musu me zai haɗa ka da abokin kai ko wani amininka wansu na kuskure a rayuwa ka ce ani na kaurace masa ai bani ba shi wannan ba ɗabi'a ba ce ba halin mai ba halin mumini ba ne yafiya da afuwa da kau da kai iya cikin alamar imani iya cikin alamar zama kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma makalewa akan ra'ayi da son zuciya da kin saukowa akan ra'ayinka wannan ba alama mai kyau bace baya nuna kai mabiyin manzon Allah na gaskiya ne iya nuna cewa san ranka da san zuciya shine yake ma jagora a rayuwarka ga Umar dan Kadab duk inda ya kai da zafinsa ana ce masa Allah ya ce annabi ya ce wallahi bisa ku wa kana waqafan inda al-aya remote control din Umar dan Kadab aya ko hadisi ai Allah ya ce ai manzon Allah ya ce he zamto kamar ruwa aka zuba masa a jikinsa amma yanzu ya rayuwar mu take wata rigimar ma a masallaci za a fara rigimar a masallaci sai araba mutane kai din banza ka isa me kake ban a duniya kuma abin da za ga yi da Allah fa'ari ma aljanna ba ni da kai har abada kar gara min magana musulmai kuma suna cewa su ahlus sunna ne ya kamata mu gyara mu'amala nan ba a bar wasa bace wallahi akan matsalar mu'amala daya sai Allah ya hana ka aljanna akwai wata mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito an yabe ta mai yawan sallar dare ce ana jin sallar ta ma daga gidanta tsaban sallar dare mai yawan azumin nafila ce duk an ba ta shaida sai dai aka ji ake faɗawa manzan Allah cewa ba sa zaman lafiya da makwatanta ba amma fa ga halinta ba mutum ya kirkice wajen ibada da sallah da azumi amma ba sa zaman lafiya da makwatanta sai manzan Allah ya ce hiya finnar hiya finnar hiya finnar sau uku manzan Allah ya faɗa azuminta sallarta bai sa ta kubuta daga wuta ba akan mai matsalar mu'amala akan matsala ta mu'amala abinda da yawa shi dan ya cirin jayi akan mu wani ya wani wani rawana da shi cin yayi bana masa magana kuma ya ganya gun karatu ba sai ya ganya masallaci ba ko mun sha karantawa manzon Allah ya ce in dai dan uwanka ne musulmi kuka samu wata matsala da kai da shi an ba ku notice na kwana uku in kuka haura kwana uku ba ku daidaita ba sallar ku azumin ku Allah baya karba hadisi ne mai inganci manzon Allah ya faɗi wannan duk alkamis da litinin ana daga aikin baya kai su sama sai Allah ya ce waɗanda suke gaba ku ba su hatta yusliha har sun gyara junansu ba na san aikinsu inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba haka Allah ya tsara amma dan abu kaɗan sai sa wani da wani gaba ba sa magana sama da shekara ba sa magana to ina ma albih da cewa aikinka Allah baya karba da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai gaba kake da wani mumini akan ɗan abin da bai kai ya kafa kun ka sulhunta junanku to Allah ya ce a faɗa muku aikin da kuke baya su in za ku ɗauka ku kai kasuwa ku sarar ku yi gusiyar amma Allah dai ba zai karɓa ba an fahimci nan Allah ta'ala yake cewa lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in sun tuba Allah zai yafe musu kafatanin abin da suka yi wa in yaudu in suka dawo cikin kafirci faqad madar sunnatul awwalin to ai ga hanyar mutanen farko na Qur'ani ya ba mu labari hanyar da Allah ya bi da mutanen farko tana nan fa kullun akhadhana bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akadhatu sayha wa minhum man kasana bi al-ard wa minhum man aghraqna wa hiya sunnatul awwali Allah ya fi da su duk ya halake su gaba daya in kun ki ku gyara to azaban Allah tana jiran ku na'am aya ta gaba mala waqatilu وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير karshe wa in tawalla وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Allah ya ce wa qatiluhum ku yaki kafirai da mushrikai hatta la takuna fitna fitna anan shirka ake nufi har sai an nemi shirka a bayan ƙasa an rasa an nemi mushrikai da boka duk an rasa su a bayan ƙasa wa yakuna dinu kulluhu lillah addini ya zamto dukkansa na Allah ne ba inda ake bauta wani in ba Allah ba wannan iya cikin manufa ta yaki a tsaftace shirka a tsaftace musulunci daga shirka to iya cikin manufa ta yaki a bakara ya ce wa ya kuna dino lillah nan kuma ya kuna dino kulluhu lillah to sai malai ya tafi bakara da mu sai aka dawo da shi malai za a amfani miki ai a shirk shirka wa saddu an sabilillah da shirka da toshewa mutane hanyar bin Allah to za a iya yakar mutane a kansu an fahimta a li ahkamil islam wa yaz'inu li ahkamil islam kuma mutane dole a kallafa musu su musulunci wa yakuna dinu kulluhu lillah wa hadha huwa al maqsud min al qital wal jihad maliki ta wani shine manufar yaki da jihad amma ana zaman lafiya musulunci baya son ya zubda jinin kowa addinin musulunci ba dan ta'adda bane ba dan zubda jini bane ba dan neman dukiyar mutane bane a'a a tsaftace ayi addini dan Allah kawai iya cikin manufa ta yaki wa yakuna dinu kulluhu lillah a li'ada iddini wanda shine manufa ta yakar abokan adabar addini abokan adawar addini an yadfa'u sharrahum an addini a tunkuɗe sharrosa daga cikin addini wa an wa an yuzabba an dinillahi alladhi khalaqal khalqalahu kuma tsaftace addinin Allah da Allah ya halicci halatu kafar da su dai shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun hatta yakuna huwa ali har musulunci zama to shine a madaukaki ala sa'iril adiyan akan dukkan wani addini a bayan ƙasa ya zanto musulunci kalimatullahi lil uliya kalmar Allah ita ce madaukakiya wa in tawallau in sun juya baya sun kibin wannan dokar fa'alamu annallaha maulaku ku sanar da su cewa Allah ne majibancin al'amarin ku nasirukum mu'ayyidakum Allah zai dafa muku zai taimake ku idan yace ku yaƙin to ne zai taimake ku din ba karfin ku bane ba dabarar ku bace in kun bi dokan Allah Allah zai kai ku cin nasara da gaci lafiya fa'alamu anna Allah maulaku ku sani cewa Allah ne majibincin al'amarinku ai ani ta'a idan kun yi wa Allah da'a zai jibinci al'amarinku Allah zai kaskantar da abokan gaba a gabanku fa'alamu anna Allah maulakum ni'mal maula Allah da kansa ya jinjina wa kansa yace ni'mal maula madalla madalla da abin dogara shine Allah alladhi yatawalla ibadahul mu'minin wanda yake jibantar al'amarin bayansa masu imani wa yusilu masalihahum wa yuyassir lahum manafi'ahum addiniya wa dunawiyya Allah shine yake isar da sauƙaƙawar maslahohi ga bayansa mu'minai kuma yake sa su amfani a duniya da lahira to madalla da mai irin wannan shine Allah shine ni'mal maula Allah shine majibacin al'amarin amma wa'ansu maulansu ba Allah bane maulana maulana ko to mu Allah shine maulanmu ni'mal maula kuma Allah da kansa ce ni'mal maula madalla madalla da abin dogaro shine Allah wa ni'man nasir madalla da mataimaki kuma shine Allah idan ka tsaya wa Allah zai taimake ka zai mutu al'amarin ka an fahimta in zaka tsaya akan bin Allah na gaske kowa ma ya ka Allah shine zai ji mutu al'amarin ka abda wannan Umar bin Abdul Aziz wanda ake ce masa khamisul khulafa wata rana dab da zai mutu sai aka zo ake ce masa ranka ya ɗaito mun ga ajalinka ya kusa amma mu har yanzu ba mu ga mai ka barwa yayanka ba irin ɗan abubuwan nan da ake barwa yaya su gada mu ba abinda muka ka bari wallahi yaya ne suke ce a wannan yara nawa idan mutanen kirki ne Allah zai ji mace al'amuran sa inna waliyan lahu allazi nazzala alkitabu huwa yatawalla salihin duk mutumin kirki Allah ne zai zai ji mace al'amuran sa ba zai- Allah ba zai bar shi ya tabe ba idan kuma mutanen banza ne ba yanda za a yi na baro su wani abu da taimake su wajen saban Allah haka Umar bin Abdul Aziz ya faɗa ‘ya'yansa in mutanen kirki ne Allah zai jibinci al'amarinsu in mutanen banza ne bai bar musu dukiyar da za su haɓe Allah ba sau da ka baiwa yaran ka tarbiyya sai Allah jibinci al'amarinsu ko kana nan ko baka nan Allah zai tsare su ga kafita ba mu labari Allah ya turo annabi Musa da Kadir suka yi wa wa'ansu marayu hidima ba da sun san su ba Allah yake ba su labari cewa au ammal jaru fa kana li gulamaini timaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lawa sai ya ce mi wa kana abuhuma salihah babansu mutumin kirki ne ya mutu tuni amma Allah ya ake bibiyar bayansa da alkhairi idan kana so a bibi bayanka da alkhairi ka zo mutumin kirki kawai Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya samu zama mutanen kirki Allah ya getta mana halayyar mu Allah ta'ala ya gyara mana zamantakewar mu da mu'amalar mu ya Allah Allah muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya za mu samu matsayi hana insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu ka ji kan mahaifanmu da dukkan musulmi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka wannan damuna ta mu Allah kai ta gaci lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu tsaro a gidajenmu da makarantunmu da masallatayyarmu da gonakinmu da hanyoyinmu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah muna ƙara addu'a ga marasa lafiyarmu akwai Dr. Adamu Abba wanda muke sashi a addu'a to an sallamo shi ya dawo gida tun jiya muna ƙara masa don Allah ya bashi lafiya wannan karaya da ya samu a hannunsa Allah saka fara ci Allah ta'ala ya bashi lafiya da dukkan marasa lafiyar mu gaba daya Allah ka samu yi lafiya mu gama lafiya akwai daya daga cikin ɗaliban wannan majalisi to ya ƙaura ya koma Kaduna da zama to Allah ta'ala ya kama da shi ya zama haka na hango shi ta kofa saboda kamar masa don Allah ta'ala ya dafa masa harkokinsa na kasuwanci da yake a can Allah ta'ala ya shiga cin al'amari Allah ta'ala ya tsare masa dukiyarsa ya ƙara masa albarka iya can amma muna tare da shi ana kullum karatu duka mu iya bibiyar su duk da cewa ba ma tare da shi Allah ta'ala ya masa albarka da mu gaba da na mu'amala mhm a za a ci gaba da masa ita sallama a yin aka ma baka amsa ba wanda ya fi ka alkhairi ya amsa shine mala'ika idan mutum baya biyan bashi dan ya karɓi bashin ka bai ba- ya karɓi bashin ka bai biya ka ba ya ƙara zuwa ka hana shi domin baya biyan ka wanda baka yi laifi ba daidai kai in dai har baya biya dan ka hana shi baka yi laifi ba idan ya ɗau gaba da kai shi ya jiyo kai dai ka mai sallama ko ba zai amsa ba idan wani abin jaji ya same ya jajanta masa ko ba zai amsa ba idan abin murna ya same shi mai murna ko ba zai amsa ba to kai ka fita shi kuma can yaje ci gaba da gabansa an fahimta amma lalle ilala in mutum baya ba da bashi to ya zo gunka kar ka bashi kwara ka bashi kyauta ko sadaka Wa- an gane wannan da ke ko Allah ya samu dace wannan addu'a yake nema malam da Allah ya baki dan kuma su da shi da addu'a Allah ya bashi ilimi da haddan alqur'ani masu albarka to wani bawan Allah ya rubuto takarda mai addu'a Allah ya bashi ilimi da kuma haddin alqur'ani mai albarka to addu'a kadai ba za ta yi ba sai ka tashi kai yawa ka dage sai addu'a ta yi aiki amma addu'a kadai ba za ta yi ba gaskiya alga ta malam sai ka dage sannan kuma addu'a sai ta biyo baya yawa to Allah ya taimake shi Allah ya bashi haddin alqur'anin kuma Allah ya bashi ilimi amfani muna ba shi shawara kuma ya dage sosai yawa da ba shi kaɗai ba duk muna cikin wannan addu'ar mu dai muna ci game da mu'amala